الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ما شاء الله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta goma ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai lissafin nasara yan nishan yau muna ishirin da bakwai ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida bayan Allah suna ci gaba da aiko da gudunmawa mala'i Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya ƙara dukiyar ku albarka Allah ya ƙara buɗe muku ƙofofin arzikinsa a yau akwai wani ɗan uwa ba ba ba wani majalisi ba Alhaji Abubakar Sadiq Muhammad wanda yake zaune a Bangkok a can ƙasar Thailand idan ba manta ba da shi da abokansa daga can ƙasar Thailand duk shekara sai sun aiko da gudunmuwar marayu a wannan majalisi ba zan manta ba ba ma sun aiko wa marayu da gudunmuwa ta naira miliyan da to bana ma kaji abubakar sadiq da yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah ya ce gaisuwa ta musamman da fatan alkhairi ga shugaba Sheikh Abdullahi Balano da babban sakatare janar na Sheikh Kabir Gombe da shugaban kwamitin mara'iku Alhaji Abdullahi Tigi da adarama Ahmad Suleiman da dukkan masallaci jama'a da ke taruwa ke gabatar da wannan darasin tafsirin alkur'ani mai girma ya ce duka ku gaba daya yana yin sallama ta addinin musulunci baji kuwansa ya ce kuma yana mana barka da azumi ya ce mana godiya ga dukan waɗanda suke taimakawa wajen gudanar da tafsiri da ayyukan taimakon marayu da yan agaji da ke kula da ayyukan masallaci ya ce jazakumullahu khair Allah ya saka muku da gidan aljanna kullum muna kallon tafsiri daga nan kasar Thailand Alhaji Abubakar Sadiq Muhammad Banko daga kasar Thailand ya ce to a bana ma ga gudunmuwarsu ta marayu su ma kowa ta hannu wannan bawan Allah sun haifo marayu da gudunmuwar kuɗi naira miliyan lalabi na hasibul husna ba na sun haifo mana da miliyan ɗaya shi alhaji abubakar sadiq bana kuma sai da miliyan biyu ta yi tsalle ta birko a cikin asusun marayu sai ga alat foreign alat daga Bangkok. To muna addu'a Alhaji Abubakar Sadiq Muhammad Allah ya saka maka da alkhairi, Allah ya kara wa rayuwa albarka. Zama da kuke yi a ƙasar kenan kuma Allah ya tsare mana. Kada Allah ya bari wata musiba ta same ku, kar Allah ya bari ku ga bakin ciki. A wajen kasuwancin ku da abokan hudar.
Amin ya rabu.
Sannan Allah ya tsare muku imanin ku ya tsare muku mutuncin ku. kuma gudunmuwa da kuke yi wa marayu Allah ya saka muku da alkhairi da mu da ku Allah ya sa duka addana firdausi ta zama koma a gare mu da samun makwabtaka da manzan rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi da abi wa ummi daga nan sai hajiya Zainab Abdul Aziz Yadi hajiya Zainab Abdul Aziz Yadi Shatima mafara sannan mafara ɓangaren Usmaniya. Rana na mana kasan tafsiri. Na ce a halin yanzu a daidai Afirka ta yamma. Ba mu san bawan Allah da Allah ya sauƙaƙe masa taimakon al'umma da dukiyarsa ba kamar wannan bawan Allah. Ba Najeriya ba. Afirka ta yamma. Allah ne bai gwada mana ba. na san cikin Ramadan ne ta an aika da shinkafa sassa na Najeriya da kayan abinci in Allah ya yarda da wanda aka aika da wanda ake aikawa in Allah ya yarda ya kai sama da tirela ɗari biyar ba wani tirela ɗari biyar ba sama da haka in Allah ya yarda wannan shi ne muna muku har yanzu akwai mazaje masu kamantawa to wannan yayin ta ce hajiya zainab yarsa ce yarsa ce hajiya zainab abdulaziz ta ce ita ma irin wannan aiki da mahaifin da yake ba za a bar ta baya ba ta aiko mana yin da gudunmuwar kuɗi naira miliyan ɗaya daga nan akwai na hajiya zainab muna addu'a Allah ya saka miki da alkhairi Allah ya ƙara wa arzikin ki albarka ya ƙara wa ilimin ki albarka ya tsare ki da mugun ji da mugun gare ya tsare ki daga muguwar kishiya Allah ya hana muguwar kishiya shiga gidan ki in miji ki ga ta matsiya ce ya ga ta baki gidan ka ba ta kuya in zai je gidan su fira mata ta shi ga shi ya dawo ɗakin ki bai sai da kai ba in ya ce nan ina ne ki ce ɗaki na da mu da ke duka Allah ya azanta mu da sharuwa da kausara tare da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ranar tashin kiyama dan ba miji kuma Allah ya bata miji mai albarka Allah ya bata miji mai albarka to tana da miji Allah ya kara masa albarka da ita da shi Allah ya san to aljanna ta zama ko ba gare mu da mu baki daya daga nan akwai Aban Shantas Limited wannan kamfani ko kuma ta mafi shekara na aiko mana yi gudunmuwa a wannan karo ma abin shanta limited sun aiko mana yi da gudunmuwar kudi naira miliyan da wannan kamfani Allah ka kara masa albarka Allah ka kara wa jarinsa albarka da yadda zai sa dukiyarsa ya samu riba ta halar Allah ka nuna masa da yadda zai zuba dukiyarsa ta ba da ruwa a samu asara da dariyar makiya Allah ka bashi ikon kaucewa mai zuwa dukiyarsa ba ce. ma'aikatan wannan kamfani Allah ya ƙara masa albarka inda albashin zai gaza Allah ya bude musu kofa halal da za su cika ta daga nan akwai Sanfa Construction Company Limited shi ma wannan kamfani ya kama aiko ba irin gudunmuwa a wannan kano kamfanin Sanfa Construction Company Limited sun aiko ba irin gudunmuwa kudi naira dubu ɗari biyar Allah ka sa kama wannan kamfani da albarka Allah ka kara wannan kamfani albarka ka buɗa ka tattalin arziki shi Amin.
ya Allah ka ƙara nuna musu inda za su yi dukiyar su samu riba ta halal akwai Asiya Muhammad ta yi koma rai gudun kuɗi ta naira dubu ɗari Asiya Muhammad Allah ya miki albarka Allah ya dukiyar ki albarka in yayi kira da rai Allah ya musu albarka in sun riga mu Allah ya rube su da rahama idan kina da miji Allah ya masa albarka idan ba kina da miji Allah ya baki mai albarka in kina da yaya Allah ya musu albarka in ba ki da su Allah ya baki masu albarka daga nan sai Ibrahim Inuwa ya yi koma rai gudun kuɗi naira dubu ɗari Ibrahim Inuwa Allah ya dukiyarsa albarka ya rayuwarsa albarka Allah madaukin sarki kare bari ka ga bakin ciki a cikin rayuwarsa Allah ya sa maka mu gaba da aljanna shimrin sirata shi alƙiyama Alhaji Sani a nema daga Ibbi Alhaji Sani kana da gaskiya gana ta shi a nema kuma wajen nema a nemi me Halal.
a nemi halal Alhaji Sani a nema ya ce bayan ya nemo ga kuma gudunmawa marayu kudu naira dubu ishirin Allah ya ƙara sa wa neman da albarka Allah ya raba ka da talauci ya bude maka gobobin arzikinsa wasu bayan Allah su bakwai sun haifo barayi naira dubu goma goma jumla naira dubu saba'in Allah waɗannan bayan na ka san su ka biya musu bukatun su na alkhairi ka tsare su daga duk abin da suke tsoro duniya da lahira waɗanda suke ba da gudunmuwa daga masu dubu biyar zuwa sama sun haifo barayi da gudunmuwar kuɗi daga naira ɗari zuwa dubu biyar zuwa sama sun haifo barayi gudunmuwar kuɗi naira dubu ɗari da saba'in da biyar da naira ɗari biyu ya Allah dukkan su kasan su Allah ka tsare su daga talauci Amin.
Allah ka buɗe musu ƙofofin arzikinka Allah ka tsare su da mugunji da mugun gari da baka kaddara Amin.
mutanen masallaci kamar yadda suka saba kullum yau masu haifo da gudunmawa naira dubu ashirin da uku da naira ɗari bakwai da hamsin Allah ya saka muku da alkhairi duk wanda ya bada tabo a cikin wannan gudunmawa Allah ya san shi ya Allah, ka karɓi wannan gudunmawa ta su ta daidaita ka saka ka musu da lada ka bar girman dutsen uhudu abin da aka tara gudunmawa na marayu a yau shi ne naira miliyan hudu da dubu ɗari tara da tamanin da takwas da naira ɗari tara da naira hamsin. An ji lissafi miliyan hudu da dubu ɗari tara da can- da tamanin da takwas da kuma naira ɗari tara da hamsin. Bayan wannan, tarbawa radifa. Honorable Abubakar Hassan na Laraba. Honorable Abubakar Hassan na Laraba daga jihar Nasarawa. Na majalisa ne na tarayya. Honorable Abubakar Honorable Abubakar Hassan na Laraba. Da ka gage mu shi tasar da gaskiya ke. Eh, Da ka gage da ya sha gemu kai ka san cewa magana ba ta wata ba shi. Honorable ya aiko da gudunmuwar shinkafa ta buhun da shinkafa 25 kg 25 kg ya aiko da gudunmuwa ta buhu 300 ta hannu alhaji aliyu jafanan protocol na kungiyar idana ta kasa ya ce wannan shinkafa buhu 300 yana da labari cewa kwamitin marayu ta kan raba kayan abinci wa marayu kuma kayan abincin da sai wake musamman shinkafa ya ce cewa ɗauki buhu ɗari da hamsin a ba kwamitin marayu yadda shinkafa sun zo shi daga cikin amma dai da gudunmuwa fara ya ce kuma masallaci ya ga yadda ake ta gwagwarmaya bayan tafsiri da ake ga tarawihi ga sauran aikace aikace na ibadu kuma duka jami'ai ne bayan Allah ke gudanar da wannan aikace aikace ya ce to shi ma masallaci an ba shi shinkafa buhu da ne hamsin Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya duke ya sa albarka ya Allah duk burin da yake da shi ya kan al'umma sa Allah ka biya mishi Amin ya Rabb.
Allah ka cika ta masa duk wata kyakkyawar manufa da yake da ita akan al'umma sa Amin ya Rabb.
da duk wani buri da yake da shi a kan al'umma ta Allah karka bari ya ce kada a manta account number na marayu 000455375 zan maimaita 3004553 ah 753 3004553 banki jais suna account ne Julius Offers and Less Privileged Foundation Abuja. Ku ci gaba da taimakon marayu, Allah ba zai daina taimakon ku ba, wanda kuna taimakon marayu. Kullum ina gaya muku, Najeriya ba mutanen kirki aka rasa masu su ɗauki dukiyar su taimaki addini.
Na'am.
Ba mutanen kirki aka rasa ba. A'a. Matsalar da muke samu a Najeriya shi ne, ina amintaccen da za a dangawa sakon ya isa inda ya kamata ya isa wanda shi ne abin da yake damuwa a Najeriya ba masu barkawa ne ba ba amma ina masu amana da an danka musu abin zai isa inda ya kamata ya isa duk lokacin da jama'a suka gamsu da ya sun ba da gudunmuwar su ba tare kuma ba gara ba da gobe aikin da aka ce za a yi da shi za a yi da shi to wallahi sai ka samu bayan Allah wanda za su yi za su taimaka amma za ki ce a ba Allah da ce ko ko ku da mun farta a ciki ko ba biya da wanda Allah ya magana ku ce ya kai Allah da kaza haka duk yadda wuce da zaki ba ki sai Allah ya tuna muku asiri al'umma sun ga da gaskiya yake da su watsar da ku shi yasa kuka ga mutane da dama sun fara sun kasa saboda rashin yin amana bayan ana yi nasarar jirgin suratuwa za su dogara da shi da sauran suna za su dogara ko da yan siyasa za su dogara ko da malaman addini za su dogara ko da wa za su dogara su dasa har kan yi mutane yan sirga a shugaban shi kan zai fada da zai ce a tara gudun fatin layya haka ne in ya mu zai ko fata sattin daga ilugu ya biya wa fatar kudin mota a kawo ta nan headquarter nan Abuja. Kudin motar ya fi kudin fatar. Kudin motar amma tun da aka ce kawo fatar zai biya sai an kawo. Saboda ne. Eh? Ya ga ya ga shugaba ya ce ku kawo mai kaza. To abin da aka ce za a yi idan sama da kasa za ta haɗu saboda rikici sai yi wanda ya sa mutumin Lagos zai ɗauka ya kawo har ina adadi Lagos sun taɓa ɗauko fatar ƙungiya tun daga Lagos a mota za su kawo Abuja sun haɗu da bandita ta hanya bandi suka sace su su masu kawo fatar aka ɗauke su aka shiga daji haruna da gidan wasu ba kuma tare shi ana majalis a dan taso haruna da gidan gobe zanga a dan taso daga nan wuri a tagri sai daga gani wannan gemu ya san in zaran ba da wasa yake ta wallahi ba wani taroje kawo ba ta tashi shi aka amma ana yin wani da shi ya zai a karɓo shi wajen da yake a ce a tabbatar da fatar bayan Allah da ta kungiya ba ka samu matsala ba a tabbatar da yake Abuja. Ana sai na yake magana ya zaya a karɓo ka sai kana magana fata wai shi na yake tare da shi ba shi ne damunsa ba. Ya zaya fatar da aka ba shi ana ya kawo Abuja kada ka samu ta. Ya shi ake kira da shi. Dan ne zai bada rayuwarsa har yana ganin fatar ta fi kama shi da aka yi muhimmanci. saboda ya ganci da abin da yake ya riga ta daga ba za mu mutumin da ke zura a ƙasa da ba wanda yake da kake zura turawa ya fita har yana ta sai ba za ta zo nan amma ya gamshi da abin da ake aikin waye Allah aikin Allah da aikin dare ina son gwada mun wasu da aka koma suka amince da su kamar haka duk inda Sheikh Abdullahi Falalau zai je ya gana da wani babban mutum a Najeriya. Kun taɓa ganin shi shi ganin? Sai da suwa ta wata. Wani ƙarin gina da kwata wani zai je da gwamna a ko fata ta wata tabi. Saboda da aka je sai ya sa a yi rakodin abin da aka yi a wani kuwa ya ɗauki da ta gani. Saboda ne, amana ta shugabanci amana ta shugabanci ana kara mana ikon wannan amana ga mutum daga tamku ya yi gwada gudunmuwa cikin turawa ya kuma turawa ma na thailand kai kuma ka san ba da yan china da yan thailand da yan singapore wanda ya yi da jirgin wasu ranar mana idanun duk da ba gaba da yake sun rage can wajen rababin ma'aikaci har kana sai shigo na zani wata ba shi amma yana ce yana bibiyar da yake ya ga tuna abin da ake yi addini ake ginawa wahala suka sha suka samu kudin su amma daga can suka ya kamata su aiko a aikin addini saboda gamsuwa da abin da ake yi Allah mun gode ba Allah mun gode ba أنا لما طلعت سلسلة التوراة نعم
إذا لم تشهد أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله خير ثاني أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير لكي أمن أسس بنيانه على سفر جرف هالين فانهق به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين أقول لك سكي شيء أقول لك أساس بنيانه يزود ya asasa ginin shi a dakar kawa minan layi a kan tsoron Allah a kan takawa babbar magana ya asasa gini a kan mai a kan takawa نعم
warguwar نعم da neman yadda Allah wannan shi fi kome hana a kan takawa ha da kuma ɓangaren mambarin nan مم.
kai an ba don komai ba sai dan kawai neman yadda Allah Allah ta gaje su da kai mutanen abubuwa sun yadda da kai ba sai dawa ya rage nasu matar ka ta yadda da kai ba sai dawa ya rage nata a mun yadda da kai ba sai dawa oho sun yadda kai ba sai dawa oho kai da dawa kai dan Allah bukatar ta Allah ya da kai in Allah ya da kai kai kwalliya ta da mun samu sannan da takwa attaqwa attaqwa shi ne tsantsar bin umarnin Allah da gujewa kan Allah shi ne attaqwa نعم ittiba'ul awamir وجهة الله wa ijtinabul nawajib نعم shi yasa ita takawa ita ce take sha makan cewa tsakanin bawa da azabar ubangiji to yanzu wanda ya asasa gina shi akan wannan foundation din khairu shi yasa da yayi amma asasa bayana ko ko kuma wanda ya asasa gini shi ana shafa girbi a bakin wani wawan yake rafi har kuma mai tunjawa kuma da an da gidan a bakin wannan gidan mai tunjawa sai da fara da shi sai da jahannam da ya tashi tunjawa da shi sai ya tunja da shi cikin wutar jahannam Allah ce wayar da mutane guda biyu wane ne mai hankali a cikin su ana takara إحسان shi ne wa na harwa نعم.
kenan waɗanda suka haka su masjidu jira aka so mu ya rabu ana ce fa jurufin hali fan hali da yi sai da jahannam نعم
amma su mutanen kuma a نعم aka so
ومن buryanahu لا تقوى ala ta'amul lahi ورضوان wa ridwan khair shi yasa yanzu ba wanda zai san dogon tarihi ba in an ce ka gano ina wancan lujura yake ba kowa zai gane ina wuri yake ba domin annabi muhammad sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam sahabbai guda biyu ta yace ku je masallacin nan ina so ku kone shi kuma ku rushe shi sai ya yi mutu a ƙasa wasu matasa da yanzu domin wake an ka suka zaɓi a kan dawakai suna zuwa kuma suka fara yi ɗauko bakin wuta rufe na ba kusan gane cewa a girbi ba faru bane rufe shi suka fara cin wuta ya da kare shi zaka ko ba ina da gaba ce zaka haka ba saban da ya kore sannan suka saba girbai da diga sai da aka rushe wannan masallaci aka yi lebur da kasa da shi in wani ya ishe sai ka kara tuba daga nan sun shiga tarihi ko dan tarihi ya zo qur'ani ba da labarin su saboda shi fara da wa annabi muhammad sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam shi yasa kuma kana da annabi ba yadda za ka fara da annabi zaka maka fara da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam ayya wallahi kana da cikin jaba kana kan ga da cikin jaba Allah ka gafarta maka ya rab sai Allah ya ce wallahi la yadliqu mazalimin la yahdi al-qawm as-salihin ba ya shirye da mutane a salihin Allah ka tsare mu da wasu mutane a salihin sai Allah ya ce na gaba da rabba لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم duk حكيم da an rushe wannan guri an rushe wannan masallaci an yi lebo da shi amma Allah ya ce la yazalu bunyanuhum alladhi banaw wannan giri wanda suka gina inji Allah ba zai bushe ba yana zama ribatar ai shakka ko gado fi qulubihim a cikin zuciyarsu wannan dugo munafincin da ya jawo suke wannan gini to duk da an rushe gini wannan shakka ta munafinci tana a cikin zuciyarsu ji Allah mara fitar kar ka dauka wai sun miƙa wuya ba su miƙa wuya ba misali matsalar talatin da kenan shi yasa duk duniya ba bai kana tuba kamar munafiki da ba ka munafiki guda ɗaya a ce ka tubar da shi to ƙara a ba ka Donald Trump a ce ka musulunta da shi
baran ku
a shi kafiri da original don tsoron sako ana cewa munafiki wanda ya yi da ya kalmar shahada ya yi imani da baki amma shi zuciya ne ya koyi
kafirci ذلك لأنهم آمنوا ثم كفروا أي آمنوا بأفواههم ثم كفروا بقلوبهم بمن كانوا منافقين كافرين na'am shi yasa hatta wajen sharuɗar tuba ƙur'ani daga magana hanna ce da mushriki da ɗan bid'a ha da kafiri har mai ƙwarjira da ɗan ƙala kafiri da shi ya fi tafiya da munafukai duk wani jinsi na al'umma a musulunci babu wanda Allah ya sa sharuɗa ba tsauri wajen tuba kamar munafik conditions Allah ya sa masa karni ka bi tuba shi sannan conditions din sun fi ko ko wani irin dokoki wahala wajen cigawa Allah ba sun su misali da Allah shi kan munafiki da fitar kula a cikin da nan
إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا ya yi rajin إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين مرحبا الله المؤمنين أجرا عظيما ya kuma nuna fusura sanci wannan ayar kyau wato aljannatu darajat نعم والنار دركات نعم
ita aljanna upstairs ita kuma wutar jahannama downstairs a gara gwamnati نعم
to kana ƙara ƙasa kana ba su da bala'i a wutar jahannama
نعم kana ƙara ƙasa saman bala'i ne amma ƙasa ta ɗaya ta fi saman bala'i ƙasa ta biyu kuma duk tana gaba da shi نعم ƙasa ta uku kuma ta fi ta biyu zuwa sama ha?
نعم har zuwa ƙasa ta ƙarshe nan kuma inda bala'i ya gama samun gindin zama ke sannan kowace rufi take da shi rufin akwai gwargwadon ƙarfinsa akwai gwargwadon nauyin da zai iya ɗauka نعم saboda haka idan aka kwaso mutane aka zuba su aka watsa su idan nauyin su rufin su da ɗan sauƙi sauƙi sai rufin farko ya bi sai ya kai da shi sai zama a nan za su gaba نعم idan aka shigo wannan da zunubin sai fi nauyi wannan dakin da ba zai ɗaukar su ba sai ya kaga sai su kuma shi su faɗa sai su ce dakin da biyu shi dakin da biyu ya fi na farkon kwani idan zai kira sai tallabe su idan su dabi su ya fi ƙarfin wannan idan aka watsa su sai su durba na farko su durba da biyu sai su je nawa sai su je na uku shi ya fi na biyu da tsaye kwani idan ƙarfin su zai iya cire su to sai su zauna a wurin to ba za ka muku saboda bala'in da ya zo da shi idan aka rufe shi a jahannama zai fasa dakin da daya ya wuce ba zai iya cire shi ba ya samu na biyu ya ƙara fasawa ba zai iya cire shi ba ya je na uku ya ƙara fasawa ba zai iya cire shi ba har sai ya isa darasin da asfa darasin da can karshe gaba daya inda daga nan babu inda za a je sai na zai iya tallafa munafiki ya zauna a wurin إنا لله shi ne irin munafira sai dalkar asali bin nan Allah ya shi yasa su wanda suna cikin tsarkakin jiha zama kada wanda yake sama sama wata kila ya zo cewa cikin shi to waɗansan da ke ƙarƙashin jihar nama Allah ya ce ba lantar jira da gwamna sai wallahi ba ka iya samun mai taimakon su ba ba iya san guda ba ya taimake su babu shi Allah ka rawa mai shirin munafunci to bari ku ci sai Allah ce illal ladina tabu sai da wanda suke bi ga tuba mun samu condition da farko tuba kai sai ka mutai ba wa aslahu sadaka ga mun samu condition nawa سيو sun tuba sun gyara ya kamata a ce magana ta gare a Allah ya ce wa tasiru tasabu billah يوا sannan kuma suka riƙe Allah dangam bayan sun tuba tsayya. Za ka ce magana ta kai. Sun tuba, sun gyara, sun riƙe Allah dangam, Allah ce hanyar ji da saura wa akala su dina kuma lillah. Sai kuma sun tsarkake addinin su ga Allah. Duk duniya babu wanda Allah ya sa wani shi wannan guda hudu wajen tuba sai guda hudu.
هيا زمان بس ما أقام يدار السوء wanda sharuɗa guda hudu daga wajen annati babu wani wanda Allah sanya wannan sharuɗa to ba shi babu tsoro ba sai Qur'ani ce to in sun cika wannan sharuɗa sai ce fa ulaika ma'al mu'minin har yanzu Qur'ani ya san halin munafiki bai gama da shi har yanzu ba ce fa ulaika humul mu'minun ba ce waɗannan su ne mu'mine ba hanyar da Allah bai bai ba su certificate da imani ba ya san su mu ga criminal ne duk ana iya yin wannan sannan daga baya a burga kuma gidan da zaniya sai ce faulaika مع المؤمنين ma da mu'min to waɗannan su ne suke tare da masu imani sai Allah ya ce wa sun fa yu'min الله المؤمنين yu'ti Allahu al-mu'minina ajran hasiba Allah bai ce wa sun- wa sun fa yu'tihi ba za a ba su su munafikan da suka tuba sai Allah ya kuma sannu zai bai wa mu'minai masu imani lada mai girma har yanzu Qur'ani bai gama yadda da wannan munafikin الله Allah karbar da sharrin munafiki munafiki bala'i sai Allah ya ce da yawa na rama
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وحدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفضل العظيم
Allah ba الله أكبر
Allah ba Allah ba malamai suka ce anna'imu la yudraku bin na'im
gaskiya ne aljanna ba ta samuwa da bacci anna'im la yudraku bin na'im a shafar kashu a fasa kwai ana sauko da kare da cokali mai yatsu a yage kwai a birkire shi cikin kyakkyawar a haɗa da soyayyen fulatin a tura ya shi a ƙara shi ko wata koda leba a kidi
amin yawa ga ɗan shi shaba eh ga ya shi da sai tana rurawa zuwa ɗan da ake shi a ji amma zo na aiki ba jin daɗi ba samuwa ta hanyar jin daɗi da sanar ga ji daɗi jin daɗi ne sai da aka wani gaskiya ne in ka gana jin daɗi ba hana ba to ba ya sa wasu da tunan ba Allah ka tsare da wahala Allah ce yadda za a lalle Allah ishtara min al-mu'minin ya yi ciniki da masu imani ya biya in dai kai mai imani ne Allah ya ce ya yi ciniki da kai kuma an biya ciniki ya faɗa sai dai kai masu imani ne a'a me Allah ya ce ya a wajen ka kuma da nake biya ne domin da aka ciniki akwai abin da za ka ba a wajen ka kuma ka abin da za ka yi haka baya za ka samu za ka samu bukaci na shi ne abin da ka bayar da kuma za ka samu abin da shi na
sai Allah ya ce ga shirkin da aka yi. abin da shi Allah ya saya a wajen masu imani shi ne an fi samu wa amwani wa amwani Allah ya ce duk mai imani na sayi ran shi na sayi duke shi in dai kana da imani ranka Allah ya saya dukiyarka Allah ya saya ya biya na idan ranka wani na Allah dukiyarka wani Allah shi تعالج ذاك هي ذاك رفع
saboda dukiya سبب okay ذاك ذاك رفع دنيا سبب ذاك ذاك الكلام تبع الله Hmm.
دوكي ما كانوا كبا Allah
wallahi da hadisi ne bada wannan magana da annabi da aka ya ce wannan hadisi ƙarya ne da bai da farfa da tatin tatin munafiki da hadisi ne bada wannan magana da ya ka ka cikin shi ko da wannan hadisi da sunan cewa ya karanta da ka kai shi sakare in ji wani mawaƙi mai kera ƴan wuta Kabar da fara wani mawaƙi ne mai. Ana rama. Da Allah ya sayi rabu ya sayi dukiyar ku.
na Shi kuma an sa ka zai biya. Sai Allah ce bi an da ka hubar jan. Shi kuma abin da zai ba su sun yi mana shi ne zai ba su an jan. Su ba shi ransu da dukiyarsu.
Hmm.
Shi kuma ya ba su mai.
aljanna ya ba su aljan da Allah wa ya cire maka bai imani ne cire ba imani ne aljanna ba ta in kuwa da aka ce za a baka da ka ba ta ba na ta zama wani yake kama ta bi an da hukunci janna
Allah ya ce yuqatiluna fi sabilillah shi yasa wayannan masu imani da yake sun san Allah ya sayi ran nasu ya sayi dukiyar tasu zai zama yuqatiluna suna yin yaki fi sabilillah cikin hanyar Allah fa yaqtiluna wa yuqtalu aka ne wanda ne farko fa yaqtiluna wa rubuta gari ko ta do suna kashewa su ba da mai ta kashe shi cikin hanyar wa hanyar
cikin hanyar da ka zo na rike ta gara ta gurin ta dace ka karanta ba Allah zai ce da dan haka ma nan da wani doce rubuta da shi ya fara da hadisi ya zuwa ta dace ka suna
kafin nan Allah ya gama da shi wani fito ne zuwa ke tsiri dan ce kuma na muka fara Allah ya ce wannan kirkin cewa zai ba su aljanna zai biya aljanna wa ana alayhi haqqan alƙawari ne a wajen Allah ko alƙawari kana gaskiya ne sannan karɓar yana ina sai taurari yana cikin taurari wani inji yana cikin jinin jina wani ƙura'a sannan yana cikin ƙwaƙwarin alƙawari ne Allah ya ce Allah ya ce kuma wani aufa bi a harifin min Allah wa ya kai Allah ta ga alƙawari babu
Muhammad ne kan gaskiya sun an Allah ya ce in ne har kun yadda ba da shi har kaulin kamar Allah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bai'akum bihi to ya fara cike da wannan kasuwanci da gobe Allah ta rada Allah ba kai sai sai ka ce wannan ga wal fadra wal shaykhul azim wannan shi ne da gobe girma in ji ba ya ji Allah ba kai kenan wannan alƙawarin yana cikin alƙur'ani da ko Allah alƙur'ani da bayyana alƙur'ani sabbin da kuma ga alƙur'ani ya yi da bayyana ya bayyana. Malamai suka ce Qur'ani yana da sunaye guda biyar. Amma yana da sifofi masu yawa. Malamai ba su gama tantance yawan sifofin na Qur'ani ba. Amma yana da sunaye guda nawa? guda biyar. Me yasa yake da sunaye da yawa haka? Malamai suka ce idan ka tuna asma ta zai kuma shi yin suna yana da mai suna babban mutum mai suna da ne mutum da shi yasa ake so ka tara suna da yawa shi yasa za ka da ake wannan gwamna ne da zai karanta watakila sunan sa alhaji a gado wannan sunan da iyayen suka sa mashi ko haka ne da ya gama sakandar da shi ya zama graduate ya karo kansa suna ko bai karo ba ha da ya je shi ne shi ke zama dokta an samu ƙari ko ba a samu ƙari ba ya zama farfesa an samu ƙari suna sai ka zaɓi a jasa kuma sai ka ce gwamna sai ka ji an ce dokta farfesa his excellency an samu ƙari ko ba a samu ƙari ba to daga nan sai ka kai da shi kuma sai da lamu sai ya shi dan gwamna yanzu ya zama alhaji adamu dokta a farfesa a his excellency ibn wadani idan ya dace ya saka shi ƙuranin da sai sake zama mai alama yanzu an zaɓi ci yau na zaɓa yanzu ka zama alhaji adamu dokta Professor, His Excellency, Dr. Dante, Ubadi, Adalama, sai ka rubuta mashi shi wani daban. To shi ne ma'anar kasancin asuba tadullu ala ta dullo a shirin nisan.
na'am Ina fata fahimci wannan. Eh shi yasa kuma muna zama dan tara a kasa kasa. Eh? To ku saurara kashi.
wajib wallahu yawa da wannan bangaren sun karbe shi kuma an kuma shiga da kuma da tare da na a ce mun ji ba ce to ku saura sunaye akwai al-qur'an na
akwai al-kitab na
akwai al-shaytan akwai al-zikr na akwai al-tafsir na wanda su da sunayen Qur'ani guda nawa biyar guda biyar malamai suka ce sauran sifofi ne na sai sa su tafi za ka ga sunayen da yawa a kaka wasu gane akwai al-hula akwai al-nur akwai al-kaza al-kaza malamai suka ce a waɗanda duka ƙarin sifofi ne ƙarin ne ne sifofin sifofi ne amma sunayen guda nawa ne na biyar guda biyar sai dai sunayen guda biyar guda biyu suka fi shahara
na
wasu yau suka fi shahara na farko a Qur'an daga nan sai a kitab Mm.
me yasa Qur'an da kitab suka fi shahara saboda Qur'an ma'anarsa shine littafin da ake karantawa duk duniya ba littafin da ake karantawa kuma Qur'an ne girma magabata akwai wanda irin su bayyana su duk wani abu siyasar Qur'an kullum sai ya yi washe akwai wata irin ba zai shigo duk fadar sai ya saka Qur'ani shi gobe shi ne ke saka Qur'ani a Ramadan kullum ido talatin da yi akwai wata irin ba zai shigo kullum sai ya saka Qur'ani da girma sau talatin ne ke saka Qur'ani akwai wata irin ba zai shigo sau biyu ke saka Qur'ani na shi zai saka Qur'ani da daddare na ya kuma saka Qur'ani da rana kenan sai ya saka Qur'ani da girma sau sittin duk makaratun da suke wa Qur'ani da da ya hana su haddana musamman ba ana sallallahu alaihi wasallam
wanda yake ha- sauke qur'ani sau biyu a rana sunan sa buna
Akwai na gargawa eh
guda da shi ne yana yana yana yana kuma Buhari.
au.
To ku saurara ku shi. Ahmad bin Hanbal. Ahmad Alhamdu.
bin Hanbal. Malamin Imam Bukhari. Duk wanda malamin da suka biye shi, ma ta Bukhari ne ba. sai ya gama haddabin tsarin cikinsa da fara ta rufe. Arab bin Hanbal ya haddace Qur'ani yana da shekara bakwai a duniya. Da ya fara haddan hadisi sai da ya haddace hadisi hadisi dubu ɗari takwas. Wasu malamai sun ce sai da ya haddace hadisi miliyan ɗaya. Kuma ga tsare da Qur'ani. ba ka sanin musulunci ba ka sanin islam sai ka san qur'ani bayan ka san qur'ani kuma sai ka san ne sunna da abin muhammad sallallahu alaihi wasallam magana kuwa na tafi alhamdulillah kuma wani abin da bai babu sha'awa shi ne yanzu da ka tabbai babu ka ce bayan ka shiga da sai shi ba sani me zai ce bai sani ba me zai ce So in the Buddha Bible, from Genesis to Revelation, from cover Ko- to cover, daga bakarar babu zuwa nasin babu, ba a samu aya ɗaya da babu da yake suna na bayan. Aya ɗaya babu, inda babu da yake suna na bayan.
na Babu shi. Ita kalmar babu da Old Testament ne, da New Testament ne, the word Bible is action. Babu. Amma Qur'ani ba. In mace Qur'ani ya so kasa sai ce a rama. Wasu ke yi yana. Wata وإن sun kama yi daga.
صرفنا إليك نفرا من من الجن يستمعون القرآن بجانب المزمل يا أيها المزمل أقم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا وزد عليه وقتل القرآن ترتيلا شغل القضاء سيقولون الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا إذا قرئ القرآن فاستغفروا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين
إن الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وإذا ذكر ربك وإذا ذكرت ربك في القرآن ذكرت ربك في القرآن وحده ويلوا على أدبارهم نفورا قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وإن ظلمت من ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أرحمك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ومن الشرك وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولكن استقرنا في هذا القرآن ولقد صدقنا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا وقد استجلسنا في هذا القرآن للناس من كل مثل
الناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا حبيب الله مراد جيد أن تلك آيات الكتاب تلك آيات الكتاب وقرآن مبين قاسم تلك آيات القرآن والكتاب والقرآن المجيد والقرآن الذكر طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ياسين ياسين والقرآن الحكيم بل هو
التنبيه التنبيه التنبيه دون القرآن القرآن أينما ما تعمل أشوف يا القرآن اللي أنا بعمله أنا أنا Bayan da zai kaga wani na ga ne. Ah, ku shora ka.
mun tambayi dan kala katin
na dan kala a duk katin ta ce ba da ma aiki da hadisi ko na
kai qur'ani san ne na ruwan da annabi ba ruwan da rawa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba shi zai fara maka ya zaka addini ba Mm.
kai tun da ka san littafin Allah idon ka ya bude ha kana ganin annabi bai fita gane Qur'ani ba zai ba ka da shi yadda annabi ya gane Qur'ani kai ma ka gane saboda kai za ka fassara wa mutanen da kana da bai sha ba nace to idan ka zo za ka yi sallah in ka zo za ka yi sallah za ka yi rubutu na
ya ka yi ne rukuwa farko ita ce tambayar da na masa ta tara saka yi ruku ruku ko ga shi a tsarin shi ma na
wa a cikin shi zaka ba ta zaka أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقربوا الراحمين
ya fi da shi da barkiki يا مرحبا لربك واسجدي واركعي مع الراحمين
ya su da dama uku mu ga shi na a ƙarshen in sai ku kai aiki da Qur'ani to inda za ka samu matsala ita na gode ka koyo ita ne ɗago da ciko shi wannan sunna aka samu ƙur'an shi ne kuma da aiki manzan Allah sai sana sai ne wani ƙarin da ya dai ce ai ruku kuma a yi a ɗauro a dangance daga ruku a wuce su yana na sai a ɗago tukunna sannan aka koma yace sun marta hatta ta kuma inda rafi na in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam kafin shi da yayi ka yi ruku har sai ka nasu a cikin ruku sai ce sun marafa sannan sai ka tabo daga ruku wanda shi ake cewa arraku min da ya da ruku tabowa daga me daga ruku to dan ka ga shi ya san wannan aya da kake da dagowa daga ruku
ta
na ce dan gara ka ta tambaya ki goma dan tara saki idan ka ce da yau ka fasa da ruwa daga ruku ba ba tsara za ka ta zarce a zarce lafiya daga ruku sai ka zarce na gara sujada na to ita ma sujada mun ga da aka an ji eh Allah ce kan Allah ta ɗebe كلا لا تطعه واسجد واقترب
kai me sujada mun ga da ruku ga ta fara da ayyukan yawar wani lokacin jaratus na
to na ga tashi sujada wani Qur'ani ne ke sujada annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai mana karin bayani ya ce to in ke sujada kuma ta dago daga sujada kai ne ta dago in ka dago daga sujada sai ka dago daga sujada to dan ka ka nuna mana inda Qur'ani yake ka dago daga sujada in da ba wata sunna abin da sai ba karin bayani ba ko eh kai ka iya maka da bukata da Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ma karin bayani to nuna mana Qur'ani inda Allah ya ce ta kamu ko za ka ne da yau da karin bayani na
ka bar biji asar da karin bayani ba ita ce ai wannan akwai a Qur'ani shi ya gano menene shi Allah ya ce a tarbiyya ba ta shi ba الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين ya ce Allah ya ce allazi ya raka wanda yake ganin da kila da karfin mu yayin da kake tsayuwa sai ce rabuwa da karfin mu kenan rabuwa da ga karfin mu kenan wata ƙallubata da jujjuyawarka jujju yawa jujjuyawarka fi sajidina cikin masu sujada cikin masu sujjada masu sujada ya ce wani kuma abubuwa daga sujada ne yayin da wata sujada ka sujada ka kuma da sai ka ne sai ka jujjuya to ka dago daga sujada ka ne to su masu sujada ba su ya kan su dago Oh, yanzu ke za a gani da jujjuyawarsa cikin masu sujada su ma bayan ta jujjuya su ma da suke sai su jujjuya yanzu ko ma ka ga ina kare da wannan ko ma kare da wannan da hankali ta da su dabbobi ko ma ka ce ta kawo da wannan hujja kina har sai ne ko da ubangiji ana shi wani shi da hujja da zaka da kai ba da da wani tafiye annabi ya raka shi da takomu ita da yiwa shi shiyar da kici Kishiyar zama ce.
kenan da an aka ce mai wani da yake hujjar da a sallah da raka a hudu idan ka gama raka a biyu sai ta hiya ta kare to sai ta dinke tsaye ko Eh, domin da kira daga zaure da mutum ya miƙe ba.
zuwa dukiya amma ba ku ai ba kushiyar tsayuwa ba ne ba shi shi ku cewa ne na dago da garku ko na taso da garku ba cewa na tsaya da garku ba ba ba ba me ya ga da kake ana da kanta ne ana kusa ko ta ne fa da da da an hira da ko wannan Allah yana da nake yayin da kake tsayuwa kana sallah abin da zaka yi hujjar shi shine tsayuwa a cikin sallah yayi ne ya halatta in za a yi sallah a yi a tsaye ba a yi ne ba ba a yi a zaune ba idan kana da hujjar da za ka yi cirowa daga sai shi ne wannan ana ba Karamakalla.
idan ba ci alƙiyama Na.
ba ɗagowa ake nufi ba tsayuwa ake nufi Na.
ya za mu gane wannan ana maka jikin sarki ya ce hajjitu ana salawati ana ce hajjitu ana salawati ku kiyaye salloli wa salatul wusta da musallar sallar da tsakiya wa qumu lillahi sannan ku tsayi ga Allah ƙarfi da tura masu tawali hadisi ya fassara mana ƙarfi da nan Na.
shi ne ƙarfi da ai saki kenan farkon musulunci yana sallah ana magana idan ka sallah a masallaci na za ka raba yana mishi dubu talatin ne bai yana fatiha sai kira da wannan shi da ta raba ko ana raba ta yana ce da dubu talatin dina yace ga kuma kashi da gaggawa ka jira kuma da sallah a sai ta tauna kuma duka ku shiga sallah ta yi
Na'am.
daga lokaci aka kamar yake daga lokacin da aka saukar da wannan tsohon lillahi Ani.
a ki da kun tsaye ga wannan da madaukin sarki ku zama saki ki da ba ku magana ku shiru daga ranar ne aka hana mu yin magana a cikin sallah so me aka ko wannan aya da dago a da me alaka shi annabi ya raka da dago tsayuwar miƙewa ne miƙewar daga ruku ko daga sujada ko daga zaman tafiya ko daga zaman wata ɗaya ta gamu yana ta kila ta ƙogo wajen wani yadda ta ƙogo muke aiki idan mutum ya yi ruku in ya zamo daga ruku cewa ake rafa minar ruku ba ƙara minar ruku ba wannan sai mahaukaci mai shakilai mai kwakwalwa ya tafi rafa da shi yasa idan an ce a ruku sai ya ce mai warrafu minhu da ɗagowa da bai shi yasa annabi da ya zo shi ba shugaban larabawa gaba da mai tafiyar balarabe a duniya ta da larabci da ya ce sun marka hatta ta adina ta ta nuna rakiya bai ce sun marka sai ce mai sun marka Dan kada ka tafi cikin daga ce annabi bai ce kura ma sallah ba sai ka gane da za ka yi ta alqur'ani annabi kai ya sama baki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sallah dan ya koya ta kafai sallah sai da ya hau ma kan dumbari idan sallah ko cikin sahabbai suka ga yadda ya sallah sabai sai musu sauri kamar a yi ta gudun sallah amma da kan gaci a karfe iya sai ya sama baki sai ka ga Qur'ani ka fara bukatar bayanan abin da yake Qur'ani ka rage hajjaji za a samu da mai jakiri na kuma wanda ya rasa to ai ka ga ko da da yayi kuskure an ta da Allah ne wai ka ta da Allah ana raba wani ce ne su sawa ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون
من أهل الكتاب حتى أجل أهل الكتاب أقول الله صلى الله عليه وسلم يتلون آيات الله سنة تعالى أن آلاء الليل قلوبتين من الليل أمتهم قادمتهم أقول الأمة بسكت أيوة يجنون آيات الله سنة تعالى الله آلاء الليل قلوبتين من الليل وهم يسجدون سنسرة وعلى سجرة kenan tsayuwa shi ne tsayuwa da kabin iyayen da kake karanta ne alqur'ani kake a fara
na'am
daga cikin za ka tafi har zuwa ina har zuwa sujada amma da ɗagowa daga sujada da ɗagowa daga hu a ba za ta yayin da kake tsaye kake tsayuwa ba ba za ka tafi dan ƙara ƙato har zuwa bai kamar shi sai ka kawo wani aya sannan ta kallo ba ka kissa jidira jujjuyawa wanda cikin
masu sujjada ranar wani su zira neman cutuwa ake yi da kasu mana eh haka ake yi na'am
haka ake yi da wannan fasarar ta ka ta ta kallo maka yanke wasa sai ka sai ka shiga cikin yau mutu kallabu wujuhahu يوم تطلع الوجوه في النار سواء وعد الله وعد الرسول
cikin wuta su jira ga yadda istigar da nasu bai suna da ruwa shi da wata kalluwa ka bisa jirgin لا يغرنك تأمل الذين كفروا Allah ce kafirai ce suna cin da ruwa don suna rana gobe suna tsindira jiki suna tsindira cikin suna wannan jujjuya ya yi gurna na kakar ya bude ta ko kafirai su wani kuma suke da jira da aka ce ya yi gurna na kakar kuma su jira ta bauru su ma kafirai sallah suke har suna ɗaguwa daga su jira aka ce ɗaguwa su rinta suna kare bude ta a ƙasa da ƙasa tsakanin da Allah. Dan kawo kace ya aka tambaye da mutum ba. Ya kawo hujjar dan uwa daga daga ruku'u a Qur'ani. Ya kawo hujjar dan uwa daga sida ko hauka kawai. Ba hauka kawai. To da Allah tambaye ka ta tara tambaye ka da goma. Allah ya yi masa Haka ba za ka zauna kai ta samu biyu. me yasa me ce da kunnuwa kuma mara ce da kunnuwa wajen ce har da virus سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله suka yi mu'allakatin asirin asirin